الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا yammacin ranar juma'a zai zamo 17 ga watan rajab hijira 1446 wanda ya dace da 17 ga watan 1 shekara ta 2025 karatu na tara kenan a cikin littafin tasriful maidani wallafar abul fadl ahmad al-maidani rahimahullah da ya rasu hijira 518 to muna nan cikin shafi na na goma sha biyu ko mun kammala babu fa'ala min sahihi wal mahamuzi mun kammala shi wato babe na gidan fa'ala wanda yake sahihi da kuma mahamuzi duk bayanai sun gabata a kai in za mu tashi babu fa'ala minal misali sai babe daga cikin wato fa'ala ko minal misal mai a baya ya bayani akan almisal shi yasa muka ce a haddace su saboda an batunsu zai ta ne maimaituwa to kaga ba za a ce duk sanda aka zo kan kaza sai an koma bayani ba to shine amfanin in an kawo maka abu a matsayin formula ka haddace ta saboda nan gaba in ambatanta ya zo ka riga ka san me ake magana menene almisal daga cikin al'afa'al in an ce wannan fi'ili misal ne me ake nufi ya faɗe shi a baya eh yawwa makana fa'u fi'ilihi harfa illatin duk fi'ilin da aka same shi harafinsa na farko fa'ul kalima ya zama yana da illa to sunansa almisali to sai a kula da wannan to shi za a yi magana amma a babin fa'ala maftuhul aini ilan mala ya ce ka sani anna fa'ala minal misali lallai ma'aunin fa'ala daga cikin fi'ili misal idza kana fi mawdi'a aini fi'ilihi aula min fi'ilihi harfun min hurufil halqi ya'ti mustaqbaluhu maftuhal aini nahau wahaba sai ka ce ya habu wada'a sai ka ce ya ba'u wa ya'ara sai ka ce ya ya'aru wa waƙa sai ka ce ya ƙa'u abinda mali yake cewa iza kana idan ya kasance fi maudu a aini fi'ilihi a bagirin da ainin fi'ilinsa harafinsa na uku kenan aka samu harfin min hurufil halki aka samu wani harafi daga cikin harufan makoshi su sun gabata a baya ko? ko ba su gabata ba yawwa to sai ya zamo ainihin ɗinsa halƙi ne harafi ne na makoshi aulamin aulamin fi'ilihi ko kuma ya zallamin harafi na ƙarshe kenan lamu fi'ilihi harfin nemin hurufil halƙi wato yana ɗaya daga cikin harufan makoshi wato banda harafin farko samu fi'ili a babin fa'ala harafin tsakiya ko na ƙarshe an gane ya zo da harafin makoshi to ga ƙa'ida za a baka sai ce ya a ce mustaqbaluhu to mudari'insa shine ma'anar mustaqbaluhu fi'ilinsa mudari'i zai zo maftuhal aini an gane ainun din nan za a yi mata fataha shine ka'ida na hau misali wahaba ko yawwa kaga wahaba ainul kalima shine ha'ul kabir min hurufil halki to yanzu a mudari'i za ka ce ya habu eh, sai ka yi mata fatahatta ha'un ɗin ya habu ba za ka ce ya hubu ba ko ya hibu ya habu ko yawwa ga shi ma a ƙur'ani ya habu liman to ka gani sai ce wa ba'a shi ma sai ka ce mi ya ba'u saboda mi saboda lamul kalima ainun min hurufil halq to kaga sai ka ce wa ba'a sai ka ce ya ba'u an gane ko wa ba'a sai ka ce ya ba'u ko wa ya ara to ma'anar wahaba shine kyauta ba mu fassara ba yayi kyauta ya habu yana bayar da kyauta wada'a ya aje ya ba'u yana ajewa sai ya ara ya ara akan ce ya ara ko ma'ana akuya ta yi harguwa an gane ko ka ce bunsuru ko rago ya yi harguwa ya yi aru yana harguwa yana kuka to shi ma za mu ga cewa ainul kalima ita ce ainun min hurufil halki to shi yasa a mudari sai ka ce ya yi aru sai ka yi mata fatahatta ma'ana abinda ka yi mata a mazi a mudari ma shi za ka yi mata haka nan waƙa shi ma sai ka ce ya ƙar waƙa ya ƙar saboda ainul kalima a lamul kalima din min hurufil halki halki ne to wannan ka'ida ita ce ka'ida ta larabci duk sanda ka samu fa'ala ka samu fi'ili a wannan babin to sai ka duba harafinsa na tsakiya ko na ƙarshe in ɗaya daga cikin huruful halki ɗin na an samu ɗaya daga cikinsu shi kenan to ainul kalima fataha sai kai masa fataha sai kai masa fataha irin su sa'ala yas'alu to wannan shine irin su fataha yaftahu suna nan da yawa irin su qa'ada eh to ya an kai aka ce ya kaudu eh eh kuma ga haliki ya zo to sai malamai suka ce wannan shazu ne yi hufazu wala yi kasu alai haka an kaji laraba na faɗarsa a gane ko? to wadda shi ne to su suna nan nan gaba za a karanta su waɗanda suka bauɗe daga wannan ƙa'ida to su hukuncin su yadda ka gansu sai ka faɗe su yadda ka gansu amma ba za ka ƙirƙiro wata sabuwar kalma kuma ka ce ka bata wannan ba sai dai ka dawo ga asali ina fatar an gane sai dai ka dawo ga abin da yake al'asulu eh to sai ce fa in kana khaliyan to kaga kowannen su in ka duba ya fara da harafin illa tun daga wahaba ga wawun wada'a shi ma ga wawun ko ya'ara ga ya'un waƙa shi ma ga wawun to kaga kowannen su misali ne misalun ne to sai male ce fa in kana khaliyan min hurufil halqi to idan kuma ya zan yawo finta daga harufin makoshi an duba babu harufin makoshi a cikinsa a babin fa'ala to ya ati mustaqbaluhu maksuran eh to mudari'insa ainul kalima zai zo mai kasara shi kuma wannan shine al'asulu eh duk inda ka ga fa'ala a gane kuma ka duba babu harafin makoshi ga ainul kalima ga lamul kalima to a mudari'i ainul kalima sai kai mata kasara shi kuma shine al'asulu shine ka'ida eh ga misali nahau wa sala kaga sadun baya cikin harufin makoshi lamun shi ma to a ƙa'ida sai ka ce ya silu ba za ka ce ya salu ba ka wa sadun ɗin fataha la kasara za ka yi mata tunda ita ce ainul kalima ya sadu yana saduwa an gane? to wannan shi ne wal asulu asalin wasala yau silu shi ne asalinsa yau silu sai laraba suka mayar da shi ya silu to me yasa an ka shafe wawun sai ce fahuzifatul wawu an shafe wannan wawun lihusuliha saboda aukuwarta bainal ya'i tsakanin harafin ya'un wal kasaratin lazima da kuma kasara ta dindindin wadda ba ta gushewa wannan ka'ida ce duk sanda aka samu wawun tsakanin ya'un da kuma harafi mai kasara kuma kasaran nan lazima ce to wannan wawan a mudari ya shafe ta ake yi a abin nan kai shafe ta ake yi a kalma ba za a bar ta ba e to shi yasa ba a ce yausilu ba hmm? yauwa tunda asali wasala kaga ya fara da wawun na batar an gane to kaga bisa ka'idar ta gabata a baya harafin mubara'a ɗaya zaka ƙara sai ka ce yau silu to sai aka sake samun wata ƙa'ida kuma cewa duk sanda aka samu wawun sakina eh in dai sakina ce wawun din ta auku tsakanin ya'un da kuma harafi wanda yake mai kasara to sai a shafe wawun din kaga yau kaga ga ya'un kaminta sai ga kasara ta mi ta sadun kuma lazima ce saboda a mudari'i ma ita an ka ce kai yasilu to shi yasa sai aka shafe wawun din sai aka ce yasilu ba a ce yasilu ba kamar wa'ada ya idu ta asuluhu ya wa'idu ne abinda kai nan shi za ka yi can to suna nan da yawa wal aglabu abinda ya fi yawa ya fi rinjaye fi masdarihi a masdarin wannan ma'auni yi utabaru aidan bil lazimi ana la'akari da lazim fi'ilin lazimi ne ko muta'addi ne wal muta'addi ana kula da muta'addi shi ma mun yi bayanin lazimi da muta'addi lazimi wanda bai bukatar mafi'uli shi fa'ili kawai yake bukata mai aiki da zarar ya same shi to shi bukatarsa ta biya shi kuma ta'addi yana bukatar mafi'uli ko ka kawo masa fa'ili sai ka kawo wanda aiki ya fada a kansa to yanayin yadda za ka fitar da masdarin wannan babe to za ka duba fi'ilin in lazimi ne akwai ma'auninsa in muta'addi ne akwai ma'auninsa fayu fil lazimi ana faɗa ga fi'ili lazimi ma'auninsa fu'ulan fu'ulan yawwa to haka zaka wannan haka wannan ma'aunin zaka auna masdarinsa in lazimi ne na hau kamar misali wasala wasala lazimi hmm? baya ba muta'addi bane to shi yasa a masdari sai ka ce wasala yasilu wusulan ba silan za ka ce ba wasala wasulan haka warada sai ka ce mai wurudan warada ya tuzgo wurudan tuzgowa wasala ya sadu wasulan saduwa to wannan kamar da khala dukulan kaga shi ma ma'auninsu ɗaya kaga shi ma wannan babe ne ko? ƙa'ada ya ƙa'udu ƙo'udan duk dai fa'ulan ne ma'auninsu to wannan shi ne wafil muta'addi to in kuma yana ta'adiyya fa'alan to shi kuma ma'aunin mazdarinsa fa'alo ne maksurul aini fa'alan nahu misali wahaba sai ka ce mi wahaban wahaba yahibu yahabu wahaban wahaba yahabu wahaban wa'ada ya'idu sai ka ce mi wa'adan wa'adan alaina gashi na alqur'ani waya qa'u fihi nau'un akhar amma kuma an samu wani nau'i na masdari na mai ta'adiya kuma bai zo da wannan ma'aunin ba an ji laraba sun furta shi na hau misali silatin kamar na can wasala eh akwai fi'ilin da za ka ga mazdarin shi ba ma'auni ɗaya yake da shi ba wani yana da ma'auni biyu wani yana da ma'auni uku misali kaga za ka ce wasala ya silu sai ka ce wusulan ko silatan eh silatan duk ya zo kenan eh fi'ilatan kenan haka wa'ada ya idu idatan hmm? madadin wa'adan haka wahaba ya habu wahaban kuma an jiyo hibatan hibatan kyauta to mazdari ne to wannan shi ma an abin na amma dai za ka ga waɗancan su sun kafe yawan zuwa in lazimi ne to wanda an kafe yawan samu to shi ne fa'ula in kuma mai ta'adiyya ne to mazarin da ya fi yawa a larabci shi ne fa'alu amma wannan baya kore kuma samuwar wasu auzami kamar yadda mala ya baka misali to wasu mufa'ilihi to su yadda za ka narko sunan mai aikin wannan babi ya ce alawazi ne fa'il shi kuma yakan zo akan ma'aunin fa'il an gani? eh kamar yadda zai kawo misali wasu maf'ulihi sunan maf'ulinsa ya ati ala wazani maf'ulin yakan zo bisa ma'aunin maf'ulin na hau kamar misali wasala sai ka ce yasilu sai ka ce mai wasilun mai saduwa mai saduwa gashi na hadisi laisal wasilu to kaga to alwasilu ana ismul fa'il ne wanda ya tsayu da yin aiki shi ake kira sunan fa'ili kaga wasil ala wazni fa'il wa mausulin shi kuma ismu maf'ulin ne wanda aiki ya fada a kansa mausulin shine abin sadarwa haka wa wahibin mai ba da kyauta wahibun kaga ala wazni fa'il wa mauhubin wanda aka yi masa kyauta ko aka yi masa baiwa ala wazni maf'ulin yawwa to shi wannan kaji ma'auninsa sawa'un lazim ko muta'addi duk ɗaya ne ba bambanci haka zaka narko ismul fa'il nashi haka zaka narko ismul maf'ul nashi ismul fa'il ala wazni fa'il ismul maf'ul ala wazni maf'ul kaga ba wahala wa amma al'amuru wannan hayu to amma in za ka yi umarni wannan hayu ko za ka yi hani faƙari zakartu annahu ma yubna yani mala ya ce na ambata cewa da umarni da hani ana gina su ala suratil fi'ilil mustaqbal bisa suran yadda fi'ili mudari'in ya zo fata ƙulu sai ka ce min tasilu ko? kaga wasala ya silu ko ta silu to ai ya faɗa a baya kawai za ka shafi harafin mubara sai ka ce sil ka sadar sil rahimaka ka sadar da zumuntarka ko hab ka yi kyauta ai wannan shi ne an gane ko ko id ka yi alkawali id min wa'ada ya idu harafin mudara ɗaya za ka shafi a mudari an gane sai ka ɗaura harafin ƙarshe shi kenan ba matsala to wannan shi ne shi ne ala suratul fi'ilil mustaqbal fataqulu min tasil sil wala tasil in kuma hani za ka yi to sai ka bar harafin mudara sai ka ƙara harafin nafayi a harafin hani sai ka ɗaure harafin ƙarshe tasilu sai ka ƙara la sai ka ce la tasil karka sadar wamin tahabu sai ka ce hab wala tahab karka yi kyauta ko wamin tayyaru haka daga tayyaru tana hargowa sai ka ce mi i'ar e wala tayyaru eh karka yi hargowa wa min ta'id in kuma ta'idu ne sai ka ce mi id id kai alƙawari wala ta'id eh karka yi alƙawari to haka saboda haka shi yana da sauƙi shi yasa bai faɗaɗa shi ba saboda an bata maka ƙa'ida a baya dole fa sai kana hardafa duk abin da ka ji an faɗa a sarku sai ka haddace shi in kana son ku gama lafiya saboda ƙa'ida ce ita kuma duk sanda ka ji an ce kaza ƙa'ida ne to ana nufin ka haddace duk sanda ka ji an faɗi abu kaza ƙa'ida ne to ana nufin ka haddace shi saboda zai zo wata rana kuma a buƙaci ƙa'idan to in baka haddace ba sai ya kaga ta gudu kenan to wannan shine karshen wannan babi dan zamu kwana insha Allah darasi na gaba sai a tashi babu fa'ala min al-ajwaf eh an gama bayani akan ajwaf sai a shiga abin nan kai misali sai a shiga ajwaf سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته